بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan gini mai tarin albarka yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da shi daga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yin sa a dukkan darare na wannan wata mai albarka wata ramadan idan masu bibiyar musu manta ba muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 51 a cikin wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 52 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf kafin mu je nan akwai 'yan tambayoyi da aka rubuto mai tambayan farko bayan sallama da fatan alkhairi ya ce shi ne yake karanta sura a wajen fatiha a yayin da zai yi sallah kuma sai ya ƙara maimaita surar a karo na biyu to shin yaya matsayin sallar su take ita sallah kowace ce inda ba karanta fatiha ba to babu wannan sallar manzan Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi umil qur'an babu sallah game da wanda bai karanta fatiha ba yace umil qur'an in dai sunanta sallah hatta janaiza sai an karanta fatiha ita hatta sallar roƙon ruwa hatta sallar kisfewan wata duk wata sallah dai mai suna sallah to wajibi ne a karanta fatiha a cikinta saboda ka muna baka shawara lalle ilalla ka gyara wannan kuskure naka domin in ka ci gaba da haka to baka da sallah gaskiya an samu a tarihi wani sahabi wanda aka ce an yi ta nana ta masa ya koyi fatiha bi iya ba sai mazan Allah ya lakana masa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai karanta wani ambiwa fatiha amma malamai sun ce wannan kususiya ce akan sahabi ba a yadda kai ko ne wani yi ba wannan sahabin ne kada ya kai dai wannan amma wajibi ne ka iya karanta fatiha kuma ka san matsayinta a kowace raka wallawa alam mai tambaya ta biyu bayan sallama da fatan alkhairi yana cewa wai ya dau bashin ko fanteka ce ko menene tun shekarun baya shekaru da yawa da sun gabata kuma wannan wanda ya dau bashi na ta yanzu bai san ma inda zai same ta ba to yaya za a yi wajen biyan wannan bashi na ta to ba shi irin wannan har in wanda ka ɗau bashin baka san inda yake ba baka san garinsu ba ba wata sadarwa da za ta haɗa ku da ita malamai sun ce wannan bashi za ka yi mai sadaka da shi idan ka yi sadaka da shi ko daga nan zuwa shekara nawa ne ya bayyana to za ka ɗau kuɗinsa ka bashi sadakar ta zama kai kaiwa kanka da kanka an fahimta wannan fanteka an fanteka ce ka ɗau bashi to yanzu a je a mata kima ne a samu dillalai ko irin kasuwannin kawai din nan za su yi na mata kima faɗi kudinta a yanzu sai ka biya ba kudinta na dama ba kudinta a lokacin da ya karba ba kudinta a yanzu za a yi kimarsa a faɗi kudinta ka biya shi in ya so ka yi sadaka da shi amma da bashin kudi ne ka karba to kudi ba a ƙara kudi a kan kudi inda naira uku ne naira biyar ne naira goma karba shekara ashirin da biyar baya a matsayin bashin kudi to a yau ma wannan iya kudin zaka bayar an fahimta amma in kadara ce kadara zaka bayar in ba kadara kuma yayi wa kadara kima a kudin yanzu sai ka biya shi wallahu alam Allah ran mamuji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah ta lake cewa walaƙar jina wa bi kitabin fassallahu ala ilmin hudan wa rahmatan liƙaumin yu'minun a waɗancan mutane wanda muke bayani a kansu jiya wanda suka riƙe addini wasa da wargi duniya ta ruɗe su Allah ta'ala ya yi baris da su a cikin azaba kamar yadda suka yi baris da ayoyin Allah lokacin da suna duniya ba su zamto cikin mutane shiryayyu ba sai Allah ya ce to waɗannan mutanen fa an je musu da littafi ba ba wai ba a je musu da sako daga Allah ba kar ka ji an ce za a sa su a wuta Allah ya biris da su ya yi watsi da su to fa akwai littafin da aka aika musu akwai manzan da aka aika musu a ka'idar wa makonna mu'azzibi na ta na ba a rasula duk wanda aka azabtar ba zalunci aka yi masa ba an tura masa manzo ya ƙi bin abin da manzon ya zo da shi an tura littafi ya ƙi bin koyarwar littafin shi ne allah ya jona wannan aya da karatun da muka tsaya a jiya ji'inahum bi kitabin waɗancan mutane da aka ce duniya ta ruɗe su ainihin sun yi watsi da ayoyin Allah a duniya sun ƙi karɓar saƙonnin manzanni Allah ya bar su cikin wuta tofa manzanni sun zai ki musu kafin wancan abin ya faru an ce musu abu kaza ba kyau abu kaza Allah baya su abu kaza zai iya kai ka zuwa gidan wuta amma suka yi biris ba su bi wannan saƙo ba to saboda haka a lahira sai Allah ya kama su da wacin hukuma dama malamai suna ce aljaza'u min jinsil amal yi sakamako iya daga cikin jinsin aikin da mutum ya yi a duniya to Allah ta'ala ke cewa ji'inahum bikitab manzanni sun je musu da littafi a fasallahu ay bayyanahu bil akbar wal wa'd wal wa'id littafin ya cika da bada labaru kisas kenan abubuwan da suka faru kan al'ummatan da suka gabata tun da kan annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da manzon ya yi da mutanensa sai da allah ya hakaito mana al'ur'ani annabi kaza ya zai kiwa mutane kaza annabi kaza an tura shi zuwa ga al'umma kaza annabi kaza ya je gun mutane kaza duk abin da suka faɗa wa annabi sai da allah ya faɗa mana al'ur'ani in sun tsira sun bi annabi sun tafi ga rahama mun ji labari in sun ibin manzan sun tafi cin azaba ma Allah ta'ala ya faɗa mana ba mu da wata kishirwa ta rashin sanin abin da ya faru kan al'ummatan baya shine fasallahu ala ilmi alqur'ani ya zo da rarrababbin ilimin muka da labaruruka wanda suka gabace mu da alwa'at da irin alƙawarin da Allah ya yi na alkhairi na aljanna ga bayinsa na ƙwarai walwa'id da alƙawarin narkon azaba ga bayin da suka kangare wa Allah ƙur'anin nan kuma hudan fasallahu ala ilmin ala ilmin sai ilmin ya zo da na kira littazim domin a girmama ilmin fasallahu ala ilmin ƙur'anin ya zo da rababbin abubuwa amma bisa tsari na ilimi duk wanda yake ta'ammali da alƙur'ani zai fahimci cewa allah ta'ala ya ajiye ilimi a ƙur'ani littafi ne da ba a yi ba kuma ba za a sake irinsa ba ya zama mu'ujiza khalida mukallada ila qiyami sa'a shine littafin da yayi daidai da lokacin da manzon Allah yake na shekara 1440 baya kuma littafin yayi daidai da wannan zamanin namu a yanzu kuma da duniya za ta shekara biliyan a gaba to Qur'ani zai daidai da wancan lokacin Allah yayi wa littafin tsari dukkan kishirwar ɗan adam ƙur'ani ya gama shayar da shi sai dai son zuciya ko shi ɗan yabi ƙarfin ƙiɗi amma duk abin da kake bukata a duniyarka da lahirarka ƙur'ani ya zo da shi yasa Allah ya ce ba mu yi sakaci ba face dukkan abin da kuke bukata iya cin ƙur'ani yasa Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ƙare da da shi yace shi ko raƙuminsa ne bata idan ya zo ya zauna ya sa alƙur'ani a gaba sai ya gano inda raƙumi yake domin irin fahimta da shaƙuwa da suke da alƙur'ani mai girma alƙur'ani zai ba da labarin abin da zai faru a gaba kuma abin sai ya faru ba a isa a ce ba zai faru ba sai ya faru duk wani abu da kake ganin technology a yanzu da kimiyya to duk ƙur'ani ya zo da su sai dai in iliminka bai kai gumba ko baka je gun da za a ma bayani ba amma ba wani abu da ƙur'ani bai zo da shi babu shi yahudawa da yawa ba musulmai ba ne amma suna zuwa aran ilimi a ƙur'ani suna ɗauka su yi amfani da shi duk ƙere-ƙeren nan da wasu abubuwa na ci gaban zamani wallahi littafin ya zo da shi gandarmu da rashin bincikenmu da rashin zama da nazari da fahimta ya sa gaba ɗaya muke ganin abin kamar babu ci gaba a kai shi amma da yawa yahuda suna shigo alƙur'ani suna ɗaukan ayoyi suna fahimta suna yin aiki suna samun nasara wanda littafi namu ne amma sakacinmu da rashin kulawarmu ya sa ilimin muka da yawa ƙorani ba mu gane su ba da sai ƙorani ya zo mana cewa fasallahu ala ilimin ƙorani allah ya rarraba shi bisa tsari na ilimi idan an ɗauko labarin wannan sai an dire idan an zo maganar abu kaza sai an gama da ita tsallaka abu kaza a gama da shi duk abin da kake bukata ƙorani ya zo da shi ku duba harka ta bashi sai allah ya kawo aya mafi tsawo a ƙur'ani sai ba da hukuncin ya za a karɓi bashi ya za a rubuta ya za a biya aka yi magana ta gado sai ya taƙaita maganar gado a gudu cikin surutun nisa cikin aya biyu zuwa uku an gama da gado gaba ɗaya aka yi magana auratayya aka gama aka yi magana kasuwanci aka gama duk abin da kake bukata ƙur'ani ya zo da shi shi ne fasallahu ala ilmi mun rarrabe alƙur'ani bisa tsari na ilimi duk bukatuwar ku akwai ta cikin alkur'ani mai girma sai ɗaya daga cikin malaman tafsiri ibn kasir ke cewa fasallahu ala ilmi Allah yana ba da labari an yi a izarihi ilil mushirki zuwa ga hanzari da ya bawa mushirikai bi irsalin rasul ilayhi bil kitab wanda ya aika musu manzo kuma zan yi musu da littafi alladhi ja'a bihi ar-rasul wanda shi manzon ya je musu littafi wa annahu kitabun mufassal littafin ne littafin da manzon ya je da shi littafi ne wanda yake rabe komai da komai yayi bayani daki daki filla filla mufassal kitabun hukimat ayatuhu summa fussilat littafi ne wanda Allah ya hikimtar da ayoyinsa sannan kuma littafin sun mafusilat milladun hakimin kabir ya yi bayani filla-filla daga allah gwani mai hikima mai iya ba da labari malik ibn ashura ke cewa ya ƙitari annahu hadisun an iradihim an alƙur'an wannan aya ta zo game da labarin da allah yake ba mu game da irin kangare wadda mashirgin suka yi alƙur'ani ga ƙur'ani ya zo a masu isi bishi sun kangare masa a duniya ai humul ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha sune suka karyata ayoyi kuma suka yi girman kai ga irin da ya sakamakon da Allah ta'ala zai musu qur'ani yazo da ilimi da shari'a amma ba su da rabo domin sun kibin sa sun ki yadda da abin da yazo da shi qur'anin bayan yazo bisa tsarin ilimi kuma hudan qur'ani shari'a ne wa rahma kuma qur'ani cike yake da rahama amma liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani duk irin ta gomashin da ake samu a ƙwar'ani in baka da imani ba za ka samu ba ƙwar'ani ya jero falala da gafara da aljanna amma sai ce liƙaumin yominuna iya nan ga masu imani ya sa ka yi ƙoƙari ka siffantu da imani duk wata falala da allah yake saukarwa a kan masu imani take fara sauka duk wani abu da allah zai na jin kai a duniya na jin kai a lahira to masu imani ne sahun farko an fahimta masu imani su ne sahun farko da Allah ya ce ƙur'anin shirya ne kuma ƙur'anin rahama ne Allah bai ce li'ummatil musulmi na ba sai ce liƙaumin ga wa'ansu mutane yi uminu masu imani in baka da imani baka cikinsu idan kana da imani za ka sa ran samun wannan jin da rahama Allah ta'ala ya samu da cikinsu na'am ayata ga mala هل ينظرون إلا تأويله na'am يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل na'am يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا Mm.
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل Na'am.
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ta lake ce waɗancan mutane da Qur'ani ya zo ba su amfanu da iliminsa ba duk irin karantar da Qur'ani ya zo ba su amfani da ita ba Qur'anin ya zo a cike da rahama da hikima da farla da gafara amma kawar da kai da suka yi da shi ba su amfani da wannan ba duk irin wa'azin da ƙur'ani zai musu sun kau da kai ƙur'ani ya zo kada a cire ba suna ci ƙur'ani ya zo kada a yi zina suna yi ƙur'ani ya zo kada a yi zalunci suna yi duk abin da ƙur'ani ya zo sun yi i'rab sun kau da kai sun bijire to sai Allah ya ce a tambaye su hali yanzuruna illa ta'wila babu abin da su suke jira face fassara ta gani ido da ido التأويل iya ɗaukar ma'ana at-tafsir at-tafsir wa tawil dukkan ɗaliban ilimi musamman wanda so karanci ilimin tafsiri musamman a manyan makaranti za a ga akwai alfarko bai da tafsir wa tawil amma duk suna haɗuwa a guɗe ne at-tawil iya ɗaukar ma'ana at-tafsir an fahimta suna neman sun ƙi yarda da abin da aka karanta musu an ce Allah zai kama ku da azaba akwai wuta akwai kaza akwai kaza akwai aljanna akwai rahama akwai jin kai Allah iya fishi Allah iya kaza duk wannan bayanin da aka yi ba su yadda da shi ba kamar kawai ka zo ne ka faɗa musu magana ta shiga zan dafi shi nan amma ba su yi amfani da wannan maganar ba to sai Allah ya ce tun da ƙur'anin ya zo duk irin hikim da ke ƙur'ani ba ta amfanar da su ba to a tambaye su me suke jira ne hal yanzuruna illa ta'wila abinda suke jira su ga abinda qur'ani ya faɗa ana fassarawa physically kenan su ga wuta su ga mala'ika su ga aljanna su ga siradi su ga su ga ainihin mizanin awun aiki su ga littafan da Allah zai sako wannan kawai suke jira an gane kamar Allah iya mamakin su ne tunda qur'anin ya zo ya yi ta musu hannunka mai sanda a duniya su gane fa ga abin da Allah yake nufi ga abin da Allah yake nufi duk bayani da irin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da mabiya da mabiya suka dinga bayanin ba su gane ba to sai Allah ta'ala ke cewa babu abin da suke jira illa tawila face su ga fassara ta gani ido da ido ay wa'adu min al'azab wal jannatu wan nar abinda suke so kawai su gani su ga wuta su ga aljanna kawai abin da ya rage musu kenan amma in ba wannan ba ba wani abin da za a musu nuni da shi wanda ya fi alkur'ani mai girma ya sa ma'aikin Allah ke cewa taraktu fikum wa'idai na tafi na bar muku wa'azi guda biyu annadi wa samit wa'azi ɗaya iya magana shine alkur'ani ɗaya wa'azin kuma ɗan shiru ne ita ce mutuwa ma'ana duk wanda qur'ani bai mai wa'azi ba duk wanda mutuwa da ake bata zame masa wa'azi ba to ba abin da zai masa wa'azi ba abin da zaka masa ya gane ba zai gane ba an fahimta saboda ka Allah ta'ala ke cewa a tambaye su babu abin da suke ji- jira ya zo ya same su illa ta'awila ma'ana sai azaban Allah da yace zai wa kafirai da munafikai da yahudu da nasara ko kuma a aljanna da Allah ta'ala yake cewa zai ba masu imani yauma ya ci ta'awilahu in dai wannan ranar kuke jira ku ga abin da ƙur'ani ya faɗa innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im kuna so ku ga masu imani sun tafi aljanna in wannan rana kuke jira ko kafirai sun tafi wuta to Allah ya ce yawma ya'ti tawilahu ran da wannan fasara za ta zai kiya wanda ya ki imani da alƙur'ani a duniya yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq idan alkiyama ta tsaya waɗanda ake ta karanta musu alƙur'anin a yanzu sun ƙi su yi imani to a lahira a ranar alƙiyama za ka ji suna cewa wanda suka yin aiki da alkur'ani suka yi imani da shi za su na cewa kada ja'atu rusul rabbina bil haqq wallahi manzannin ubangiji sun zo mana da gaskiya mu ne kawai muka kibi an fahimta kaga a duniya ya kamata wannan magana ta amfane su a yi amma a duniyar ba su yi aiki da alkur'anin ba amma a alkiyama za su faɗa da bakinsu kada ja'at rusul rabbina bil haqq haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a shin za mu samu an sun masu ceto ne sun bige da neman ceto sun isi bi Allah a duniya su tsira a lahira amma sun ga halaka sun ga fassara a lahiran amma suna neman masu ceto fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana shin akwai wani mai ceto da zai cece mu akwai wanda zai zo da gari ya zuba ma aljihu an ce garin tana da aljihu saba'in kowane aljihu zai ci mutum saba'in an gane ko a wancan bangaren da ke magana ba yawa an ce mutum zai su mogalin ɗin wanda ya so ya tsallakar da su ya kai su aljanna mala'iku ba su sani ba allah bai sani ba ka ji alahiran ma fowon nayin zai idan ya sa fowon nayin a duniya an fahimta wannan kuma a rubuce ke a littafinsu kuma sun manta irin waɗanda ake faɗa wannan maganar manzan Allah ya ce ranar alkiyama za a tashi mutane hufatan urlatin gurla tsirara za mu tashi ba takalmi ba tufafi yadda aka haife ka haka za ka tashi ranar alkiyama manzan Allah ke faɗa na na aisha wannan hadisi amma su an ce akwai wanda zai zo da gari da aljihu zai su mogal na nasa ya nasa ya zuba su a ciki haya da su kafirai suna neman irin waɗannan mutane fa halala min shufa'a shin akwai wanda zai cece mu ne akwai wanda zai cece mu a gun Allah hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu ko kuma akwai yanda zamu Allah ya maida mu duniya an gane sun je lahira sun ga gawuta nan karara suna gani kuma ita ce makomarsu za su ke faɗar wannan maganganu a gaban Allah shin akwai wanda zai cece mu ko kuma za a iya mai da mu duniya fa na'amala ghairu allazi kunna na'mal ma'aikata aiki ba irin aikin da muka yi ba mu dawo mu'minai mu dawo mutanen kirki mu dawo ahlus sunna kafiri ba zai ki bazar wannan gaban Allah gobe alkiyama shin Allah akwai damar da zaka mai da mu duniya duk wannan yahudancin duk wannan fitinar ba za mu ƙara yi ba Allah za mu dawo mutanen kirki fana'amala gairar da kuna na'amal ma'aikata aiki aikin da ba shi muka mutu a kansa ba a wata ayar Allah ta'ala yana cewa hatta iza ja a hadahumul mautu ƙala rabbir ji'un la'alli amalu salih hatta iza ja a ahadahumul mautu ƙala rabbir ji'un la'alli أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما في شرهوليا waɗanda suke ganin duniya matabbata ce suna cikin ɗimuwarsu da rashin kula da addini suna cikin ɓagamniyarsu ta duniya Allah ya ce hata iza ja a ahada humul mautu har mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikinsu ana fantamawa ana ta buri a shekwana ya ƙare ba sani ba Allah ya ce har sai mutuwa ta zai kewa ɗayansu zai ce rabbir ji'un ubangiji ka dawo da ni mana ubangiji ka dawo da ni duniya wannan mutuwar ta zo bai shirya ba a dawo da ni na gyara ita kuma ranar gyara tun yanzu ake yi idan har mala'ikan mutuwa ya zo an riga an kulle kofar gyara ba za ta yi ba dama ɗaya ce ka gyara al'amarin ka kafin mala'ikan mutuwa ya zo ma amma idan mala'ikan mutuwa ya zo babu zancen gyara ba zai yi ba la'alli a amalu saliha ya ce zan yi aiki na ƙwarai duk fitinar mutum a duniya hatta fiyar auna sai da ya ce Allah na musulunta na zama mai imani domin ya ga bala'in da ba shi da ƙarshe irin wannan ayoyi Allah iya kawo mana su ne domin yi takatsantsan da wannan rayuwar duk abin da kake yi Allah ta lalaye ma duk abin da kake a wannan duniyar Allah ta lalaye ma a ran da mala'ika mutuwa zai zo ganinsa da za ka yi wallahi sai ka manta komai a duniya sai ka gwammaci dama ba a halice ka ba ma domin ka san bala'i ne wanda an ka shiga bahi da ƙarshe ya ce a rabir ji'un la'alli amalu salihan fi matarat Allah zan je na gyara duk abin da na bata a baya Allah zan gyara shi Allah ce kalla a mai tsawa ba haka bane innaha kalimatun wa qailuha kalma ce kadai da kake faɗa a bakinka wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun gaba da su kadan akwai kabari ne barzak wanda zai mutu matara gare su kafin kiyama ta tsaya tun daga kabarin za su fara can balbalin bala'i to kowane kafiri idan mutuwa ta zo masa wallahi sai ya gwammaci dama ya zo mutumin kirki dukkan mujirimi idan zai mutu sai ya gwammaci dama mutumin kirki ne dama a bashi dama farkon suratul hijiri Allah yana cewa ruba ma ya waddu allazina kafaru ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين da yawa kafirai suna cewa laukanin musulmi na dama mu musulmi ne a lokacin da za su mutu kenan ba za ka ji ba amma Allah alwahidul qahar ya sani iya ji su dinga buri dama dai musulmai ne su duk kafiran duniyar nan kaf duk kafirin da zai mutu wallahi sai ya gwammace dama bai taɓa yin ƙarnanci a duniya ba dama musulmi ne dama mutumin kirki ne duk mujirimi wanda ya buwayi mutane a wannan rayuwar ya zama haddasa ta musiba da bala'i wallahi idan ya zo mutuwa sai ya gwamnati dama bai wani ta'addanci ba dama mutumin kirki ne shi duka wannan Allah iya kamar labarin dan mu gyara Allah ya ce wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'asun nan kuma Allah ta'ala ke cewa yawma ya'ti tawiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq tahallala min shufa'a shin akwai wanda zai cece mu fayashfa'u lana ya cece mu aw nuraddu ko za a iya maida mu duniya mu koma baya fa na'mala ghayr allazi kunna na'mal ma'aikata irin aikin da ba shi muke yi ba ba irin wannan aikin ba Allah za mu gyara mu da mutanen kirki Allah ta'ala ya ce a qad khasiru anfusahum sun tabar da kansu yanzu ne lokacin gyara amma idan mala'ikan mutuwa ya zo babu gyara ya rufe kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allah ya buɗe wata ƙofa wanda doki in garma wanda ya iya sukuwa sai ya kai shekara saba'in daga gyaɗin farko bai kai na ƙarshe ba kuma duk wannan faɗin ƙofar don tuba Allah ya buɗe ta Allah ba zai rufe wannan ƙofar ba har sai rana ta fito daga mafaɗarta rana tana fitowa daga mafaɗarta za a kulle wannan ƙofar ma'ana an kulle karɓar tuba kenan amma duk abin da ka yi na laifi wa Allah idan ka tuba taubatan nasuwa Allah zai karɓi tubanka Allah zai yi farin ciki da zuwanka Allah iya farin ciki idan bawa ya tuba kamar yadda wanda ya ɓadda kayansa ya fidda ran kayan kuma ya dawo daga baya ya same su Allah iya farin ciki bawa ya bar zunubi ya dawo mutumin kirki Allah iya san wannan wa'ansu ma in tuban nasu ya zama tuba mai kyau zunuban da suka aikata a baya sai Allah ya mai da su kyawun ayyuka kuma ka gari ba goma da goma zunubi an jirkita ya zama lada amma babban haɗari shine mutum ya mutu bai tuba ba kuma ita wannan mutuwar ba ta da excuse ko yanzu ko yanzu ne ba ta da wani alami ba mutumin da ya san yaushe zai mutu a rayuwarsa ba hatta annabawa ba su san ranar da za su mutu ba sai dai in kwanan ya kare mala'ika ya zo ya tambaye su to kwanan da Allah ya ba muku a duniya ya kare ya yanzu a ɗauran ku a bari su suna da wannan alfarmar annabi musa an mai wannan mala'ika ya zo ya ce ba yanzu ba ya ce shikenan da mala'ikan ya koma sai Allah ya ce to ka tambaye shi sai yaushe yake so sai ya ce to kawo saniya ya dafa hannunsa a bayan saniya duk inda hannunsa ya rufe gashin a kirga iya gashin haka yake so ya zauna a duniya sai ce kuma Allah to idan wannan gashin da na danne din ya kare an kirga sun kare shekarun sun kare iya yawan gashin da na danne da hannuna sai me yace sai ka mutu sai mutuwa kuma sai ce to shikenan na ma sallama dauke ni yanzu haka annabi Musa suke da mala'ika shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lokacin sai mala'ika ya zo ya ce to Allah ya ce a faɗa ma lokacin da iba ma ya kare kana so ka tafi ko kuma yaya idan kana so ka zauna za a kara ma annaba suna da wani alfarmar amma ban da kai kai watakila ma kana kan mashin a caɓa wani zai bige ga mutu ba wani asis ba komai amma su annaba suna da wani alfarmar duk annabi za a tambayi kana so yanzu ko a ƙara ma domin su wasu mutane ne daban daga cikin al'umma sun fi kowa kusa da Allah subhanahu wataala to Allah ya ce kada khasiru anfusahum waɗannan mutane da za su ce sai mutuwa ta za su nemi gyara Allah ya ce sun taɓar da rayuwarsu abu na biyu manzan Allah ya ce inna Allah ya ƙabalu a taubatar abd malam yau hargir Allah ta'ala iya karɓar tuban bawa matuƙar mutuwa ba ta zai ke masa ba duk abin da za ka yi kana da damar ka tuba amma idan mala'ika mutuwa ya zo ma to tuba ya riƙe Allah ba zai karɓa ba an gane ko وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار نعم أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Allah ya ce walaisati tauba Allah ba zai karbi tuban wanda walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiati ga wanda suke aikata mummunan aiki hatta iza hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta zai kewa ɗayan su qala inni tubtu al'ana yace Allah ni na tuba yanzu na tuba yanzu to irin waɗannan mutane Allah ya ce ba ci karban tubansu in dai mutuwa ta zai kema ko da za ka ce za ka tuba a lokacin Allah ba zai karɓi tuban ba walallazi ne mutu na hun kufar da wanda suka mutu suna kafirai su ma Allah ba zai karɓi tubansu ba wula'ika a ta zana lahum azaban alima irin waɗannan mutane Allah musu tanajin azaba mai raɗi a gobe alkiyama ita kuma wannan mutuwar babban haɗarinta ba wanda ya san yaushe zai mutu abin tausayi ɗan adam bai sanar da zai mutu ba wannan kadai ya isa ka sa ya isa sa ka ji tausayin kanka da kanka kai wa kanka dan kanka kuka baka san a ina zaka mutu ba mecece kalmar ka ta karshe a duniya baka sani ba mai takun ka na karshe a duniya baka sani ba duk wannan gaibi ne wanda Allah ya boye kawai ansa shi yasa kullun ake so ka dinga zama cikin mutanen kirki ka dinga kudiri mai kyau a ranka ko da Allah ya karɓe ka sai amma kyakkyawan zato amma matukar rayuwarka baka saita ta ba duk abin da duniya ta zo ma zaka bi ta ku tafi to lalle ilalla akwai ran da zaka tafi kuma zaka dawo ba idan kai wannan tafiyar kuma zaka tafi ka barwa mutane zargi a kanka domin kawai irin mutuwar da mutanen kirki ba sa irin ta saboda ka mu kiyaye in abu ya tabbata saban Allah ne karara ko gunda ake saba ma wa Allah karra ko abu kaza haram Allah ya haramta mu ke yi baka san wannan gumba ko anan ajalin ka yake baka sani ba innamal amalu bil kawatib manzon Allah ya ce rizal na karshe na kowa da hi za a hukunta shi a lahira idan ka mutu kana mai imani da imani zaka tashi haka manzon Allah ya ce wani iya aikin haji ya fado akan taguwarsa ta taka shi ya mutu sai manzon Allah ya ce ku je ku binne shi a ranar alkiyama zai tashi iya labbaika lahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik haka manzon Allah yace yubu asul maru ala ma mata alaihi da abin da mutum ya mutu a kansa a da shi zai tashi an fahimta in ka mutu kana ihu da ihu zaka tashi a shi ne gaskiyar magana mana an cewa an su da mujirmancin su masu ya rufe daki suna bige bige suke mutuwa suna ihu suna ƙara domin sun yi wa Allah ba daidai ba da wannan za su mutu su ƙarasa to a kiyama da ihu za su tashi wanda ya mutu iya karatun alkurani da karatun alkurani zai tashi wanda ya mutu iya la ilaha illallah da la ilaha illallah zai tashi duk abin da ka mutu a kansa da shi za ka tashi an fahimci wannan wannan ƙa'ida ce da kowa ya kamata ya kiyaye wa mata dare nafsun ma za ta kasi bugada wa mata dare nafsun bi ayi ardin ta mutu babu ran da ya san mai gobe za ta haifa ga mu dai duk a cikin masallaci a zaune ba wanda ya san haliyan yanzu a gidansa mai ake yi wala ba wanda ya sani yanzu nan dai a yanzu me ake yi a gidanka ba wanda ya sani gaibu ne Allah ne ya sani to kai da baka san ma me ake a gidanka yanzu ba ballantana gobe ballantana jibi ballantana mako ballantana wata amma dan adam sai ka ji iya burin shekara da shekaru bishin kaza bishin kaza yanzu duk ga fitina ta fara bayyana sanadiyar 2023 da gwatsayawa saurafan shekara guda dindi amma har alamu alamun ta'addanci ya fara bayyana a garin mutane domin duka alamu ne na cewa zaɓe ya kusa ko siyasa ta kusa kai mai irin wannan tanajin baka san me gobe za ta yi kanka ba baka sani ba wannan shine abin tausayi ga dan adam iya kudiri mummuna iya target na shari amma bai san yau zai mutu ba bai sani ba wanda ya kamata mai wa kamulin zami Allah ya ce kada kasiru an fusa mu dalla anhum ma kanu yaftarun ya ɓace gare su abinda suka ne suna ƙaryata suna ƙaryata alƙwarin da ko suna ƙirƙirar ƙarya suna jingina wa Allah ya ɓace musu basu gan shi ba sai azaban Allah ta fishin Allah alahira na'am aya ta gama da إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ta laki cewa inna rabbakum cewa shi dai mahalicinku ubangijinku Allah alladhi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shida sumastawa alal arsh sannan Allah ta'ala ya daidaito al arshi yugushin lailan nahar Allah shi ne ke da iko dare ya zo ya lullube yini ya ɗulubu hasisa wanda idan dare ya zo iya tisa yini a gaba iya nemansa da gaggawa wa shamsa wal kamar Allah shi ne halicci rana kuma Allah shi ne halicci wata wani juma Allah shi ne halicci taurari musakharatin bi amri Allah ya hore su da umarninsa rana tana tafiya wata yana tafiya kowanne iyakan hanyarsa taurari suna tafiya kowanne yana kan hanyarsa to musakkaratin bi amrillah horarru ne amma da umarnin Allah an gane ko wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'alamu adada as-sinin wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassiru al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya Allah shine sanya rana ta zamto mai haske an gane rana ta zamto haskenta ba iya waye haska ma duniyar ka dinga ganin abubuwa ba shi kadai bane amfanin rana hatta lafiyar jikinka ma akwai sinadarin hasken rana a ciki hatta shuka da zaka shuka amfani ya fito na abinci ko na 'ya'yan marmari ko na ado ko na waye suna amfanuwa da hasken rana an fahimta hatta kansa ruwa da Allah ya ajiye a bayan ƙasa iya amfanuwa da hasken rana wato hasken rana da Allah zai janye hasken rana ɗan wani lokaci to da abubuwan za zama asara suna da yawa wannan duniyar to amfanin da rana take kaɗai ba haskawar bane to Allah iya mai da rana ne wannan hasken abdiya shine al-ishraq ma al-ihraq haske mai zafi ishraqul ma al-ihraq kenan haske amma iya da kuna kuna wannan kuna kunan na rana da zafin nata to amfanar da abubuwa halittun Allah take yi sannan kuma yace wal qamara nura Allah ne ya maida wata mai haske hasken da bahi da zafi shine ishraqun bila ihraq zaka iya fitowa tsakar farin wata kai tafiyar ka kwanta ka huta zafi bai dame ka ba sabanin rana to kowanne da hikima an fahimta wal qamara nuran wa qaddarahu manazil Allah ya kaddara ma wa rana manazil nata shine masaukanta tabinan tabinan tabinan har a neme ta a rasa shi ma wata Allah ya sa mai wannan manazil ya fito tun iya jaririn wata har ya fara bayyana har hasken sa ya je karshe kuma ya sake dawowa ƙasa ƙasa har a neme shi a rasa ka san ya Allah yake wannan ka san yadda Allah yake baka sani ba to Allah ce shine ke da iko hakan ta faru wal qamara nuran wa qaddalahu manazila sai Allah ya ce li ta'lamu adada sinir hisab da rana da wata idan gari ya waye rana ta fito idan dare yayi wata ya bayyana to Allah ya ce da wannan Allah ya san da ku ilimin ilimin lissafi da ƙididdigen kwanaki a ce yau wane ya mutu shekara kaza dalilin hudowar rana da hudowar wata wannan lissafin ya zauna wane yau auren saura wata kaza kwana kaza da wata kaza to wannan kwana kaza da wata kaza da suke gaba dalilin hudowar rana da hudowar wata lissafin zai cika muna ramadan in mun fita gaba kaɗan watanni kaɗan aikin hajji bayan an fita kaza wata kaza to duk ba dan rana da wata ba lissafin ba zai yi ba lita'alamu adadassini wal hisab Allah ya ce ma kalakallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wata ba bai halicci rana ba sai dan gaskiya nufassiru al ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce muna yi muna muna rarrabe ayoyin mu amma ga mutane masu ilimi to Allah ya ce wan nujuma Allah ya halicci inna rabbakum inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam ubangijin kuma halicinku shine ya halicci sammai guda bakwai da kasai guda bakwai a cikin kwanaki guda shida min ayyamin duniya haka malam abubakar mamur gumi ya faɗa ana daga cikin irin kwanukan duniya amma kamar malam nasiru abdurrahman nasiru sa'adi ko as-sa'idi ya ce kwanan babu tabbas irin na duniya ne ko lahira don a lokacin da Allah ya halicci samai da kasai ma ba duniyar gaba daya sai da aka halicci sanar duniya ta fara ridin to ya ce waye Allah kwanakin lahira ne kwana ɗaya kamar shekarar dubu ne wa inda yau mai inda rabin ka alifin sanatin mai mata uddun ya ce ba maki irin waɗancan kwanukan ne to ya halice su cikin kwana shida fi su ta tayyam a malam ibn kasir a tafsirinsa ya ce wannan kwanaki guda shidan su ne lahadi litinin talata laraba alkamis juma'a sai aka haye asabar ba a yi komai ba haka ya haka to a tafsirinsa sittati ayyam tabda min al-ahad ila al-jum'a tana farawa daga ranar lahadi zuwa juma'a an fahimta ita asabat asabtu a larabci shine al-qat'u kamar yanke wani abu an fara lahadi an tike juma'a ma'ana asabar ta zama wata matara kenan garan da aka fara garan da aka kare to wannan hikima ce ta Allah ko malamai sun yi ta bayani cewa hikimar da Allah ya sa ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida domin ya koya wa halittun samu 'ya'yan adam bin abu a hankali walau sha'ala kalakahum fi lamha da Allah ya zo cikin iftawar ido zai iya halittunsu kun fe kun ne amma Allah ya ce kwana shi ne domin mu gane cewa al'amuran rayuwa a hankali ake musu ba a gaggawa an fahimci wannan cewa su kuma yahudawa he suka ce ai Allah hutawa yayi ta'ala Allahu an zalika ulu na kabira sun ce ya fara ran lahadi ya tsaya juma'a kuma ya huta asabar hisa suka dau asabar ranar hutunsu su kuma nasara suka ce a'a ai juma'a aka fara halittar a kare asabar saboda kaladi ne hutunsu ka kwanta a gida ka ki fitowa to ga asalin hutun na gaba Allah aka yi wa ƙarya an gane ko ƙirƙiran ƙarya aka yi wa Allah amma yanzu har ka samu dama wallahi ai ka san hukke muke ciki wallahi ai ba abin da zan ina kwance a gida to kana ce yahuda da nasara ƙarya zuwa ga Allah ne tunda duk abin da suka kaddara har hutun ya tabbata ba abu ne mai kyau sun ce Allah hutawa yi a wata ayar kuma Allah ke cewa ma masana min lugu ba wata gajiya ta da sa balatina mu huta Allah yayi haka domin ya koya wa mutane bin abu a hankali kawai Allah in yi so cikin kumfe kunu komai zai iya yi wa ga duniya lokacin da Allah zai sa ta tashi mala'ika ne zai hura ƙaho iya busa ƙahon duniya ta gane fa'iza nufika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi al'ardi laman sha Allah ana busa ƙahon nan duk wani mai rai ya mutu a take zai mutu to kaga Allah da ya so da duniyar da sammai da ƙasan gaba ɗaya cikin ƙimtawar da zai halice su Allah bai gajiyawa ballantana ma a yi maganar hutu an fahimta yi ne fistata ayyamin su mastawa al'arshi sannan Allah ya daidaito al'arshinsa al'arshi yi ne sarirul mulk gadon mulki na Allah an ce sammai guda bakwai kowace ɗaya akwai tafiyar shekara 500 kafin kaje sama ta biyu kuma tafiya irin tafiyar hawa'iyya kamar ka kaddara tafiyar jirgin sama to sai ya yi tafiyar shekara 500 daga sama ta ɗaya biji sama ta biyu ba daga sama ta biyu haka sama ta uku har zuwa sama ta bakwai kowace tsakanin sama da sama akwai tafiyar shekara 500 kuma tafiya kamar tafiyar jirgin sama dukka wannan saman duka da abin da sauƙunsa za a iya dunkule su a jefa su a kursiyin Allah kujerar mulkin Allah ita ce kursi wasu ya kursi samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai gaba daya wala ya'uduhu hibzuhuma kulawa da kursiyin da duniyar da abin da ke cikin ta bai gajiyar da Allah ba to shi kuma kursiyin a jefa masa duk duniyar da sammai da kasan a cikinsa idan an ɗauke shi an jefa shi a al'arshi shi ma kamar kwabo ne ka jefa shi a jeji an fahimta kamar kwabo irin da ya kwabo na dadai a ɗauke shi a jefa shi a jeji me zai tsare a ciki wani ma ya gan shi ta wadda mudin da ƙasai bakwai da sammai bakwai da kursiyun idan an jefa su al'arshin allah ba su masu isa ido ya gansu ba to wannan shi ne al'arshi an fahimta kuma al'arshin allan a sama ruwa yake wa kana arshihu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan adam karanta wannan zai ƙara sama imanin tauhid da ta Allah da kuma yarda da duk abin da Allah ya so ne zai ba abin da Allah bai so ba zai yi ba akwai halittu a ƙasa da mu ƙasa tana da riɗi bakwai kafin a je can ƙarshen ƙasa wanda Allah ya halittar wutar jihannama a can akwai ƙasai-ƙasai guda bakwai kowace ƙasa akwai irin halittun da suke rayuwa a ciki wanda Allah ne kaɗai ya san su haka duniya ce mai zaman kanta a ƙasa a ƙasa ta biyu duniya ce mai zaman kanta Allah ne san suwaye suwaye suke rayuwa a wani kuma ka sani ba ban sani ba ba wata kimiyya da za ta gano amma dole ka imani akwai to gaba ɗaya ƙasai bakwai ɗin a tattaro su duka da mu da muke rayuwa a dandanin ƙasa a yi sama a haɗa da sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai duka idan ka dunkule su a kujerar mulkin allah tamkar ka jefa kwabo a cikin jeji ne domin iko da bunƙasa irin na allah subhanahu wataala daga wannan kursiyon wanda ya haɗiye samai da ƙasai duka to sama da shi kuma ruwa ne Allah ne ya halicci ruwan ba wanda ya san iya iyakar ruwan ko iya saman al'arshin kursiyon Allah da ruwan ya kare Allah ya tsaye da shi inda ya so sai kuma aka ɗora al'arshin Allah a kan ruwan wa kana arshihu alal ma kuma Allah iya burbushin al'arshin ba wani abu wanda yake sama da Allah babu shi amma domin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya je dab da al'arshin Allah ya ce sai da ya ji motsin irin abin da mala'iku suke rubuta a lauhin mahus manzan Allah ya ce ya ji wannan duk duniya ba wanda ya samu wannan matsayin su yi sallallahu alaihi wasallama an fahimta to wannan shine al'arshin Allah subhanahu wataala su mastawa alal arshi Allah ya daidaito al'arshi malamai duka suna faɗa musamman malaman sunna suna cewa istiwa'a ne liqu bihi daidaiton da ya cancanta da Allah ba wanda ya sani Allah ya ce ya daidaito al'arshi dole kai imani an taɓa tambayar imam malik radiyallahu anhu kaifa al'istewa yaya Allah ya daidaito al'arishi aka tambaye shi imam malik sai ce al'istewa ma'alu idan aka ce daidaito wannan sanannen abu ne ya yi waye bai san daidaito ba inda kana da hankali ya kasan daidaita ya yi istewa ma'alu amma wale kaifin majahul yadda Allah ya daidaitun to ya lullube kowa jahili ne akan wani bawan da ya sani Allah ya rufe bi so kowa ya sani ba ya Allah ya daidaito al'arshi kadai barwa kansa ne amma wal imanu bihi wajib dole kai imani da shi yace kuma wasalu anhu bid'a da dinga tambayar ya Allah yake a alashin sa ya Allah yake a kursiyu sa yace wannan bid'a ne a lokacin manzon Allah da sahabbai ba yi wannan ba abinda yake bukata imani a babin tauhidi abinda yake bukata imani Allah yayi kaza yayi aya ta tabbatar manzon Allah ya tabbatar abinda ake bukata da kai imani kawai idan kuma ka kore ka fada cikin almu'addala idan kuma ka ce gayen da Allah yake ka kai ka siffanta ka higa cikin kuma almu'addila dole ka zauna a tsakiya ya Allah yake ya daidaita bai san da kowa ba amma kuma ba za ka ce bai daidaita din mutum da ya faɗa ya daidaita wa'ansu suna kore ma wa Allah siffofinsu daga cikinsu akwai aljihamiya ɗaya daga cikin firkul islam sun ce duk inda allah ya ce istawa ko yadullahi ko allah ya ce iya da hannu ko iya da ƙafa to su wani suna fasar da ƙudurar lahi ai ƙudurar allah ne ba za ka ce hannun allah ba ba za ka ce allah yana ji ba ba za ka ce allah yana magana ba duk sun kore wannan kore wannan ɗin kuma ƙaryata nasi ne an fahimta kuma amma ka kai ka suranta abin shi kuma wannan shi ma wani hadarin ne domin Allah bai sifanta ba abinda yake bukata da kai imani Allah iya da al'arshi yana da akwai ina da kursu ina da akwai akwai wuta akwai aljanna ina da akwai iyaya suke ba mu sani ba kuma Allah bai so yazo ka sani ba shikenan ka huta samastawa alal arsh yugushin laylan nahar Allah cikin ikon sa yake kaddara dare ya lullube yini da ɗazu awa biyu zuwa uku rana ta fito muna cikin rana da yawa bayan la'asar bayan azhar bayan la'asar duk yini ne da rana da komai amma dab da magariba ina wannan yini yake Allah ne sai inda yake ga dare kawai ka ga dare ya zo kawai to wannan daren muna tafiya alfijir iya ke cewa wajen karfe biyar da rabi zuwa shida sai ga hima ya gudu ba ba gan shi ba haske kuma ya dawo to wannan kadai ya isa ka sallama wa Allah ya yanzu ina yi ne yake Allah ne san inda yake idan garin Allah ya waye ina dare yake Allah ne san inda yake in Allah ya so sai ya bar daren gari yake wayewa kuma ba wanda ya sai sa gari ya waye ba Allah ba in Allah ya so sai ya sa yini dare ya ki a ta tafiya a yini rana take fadawa ba wanda zai isa kuma ya ce rana ta fara ta fara ba zai yi ba mu fa ƴaƴan adam a cikin hadari muke rayuwa ba yasa akwai abin mamaki a gun musulmi mai saba wa Allah akwai abin mamaki tunda Allah ta ko'ina zai iya kama ka ta ko'ina ta ko'ina zai iya kama ka saboda ka ganganta saban Allah da fada cikin kaba'ir iya da matukar hadari yasa masu imani tsoron saban Allah suke domin sun san Allah zai iya kama dan adam a kowane lokaci yadlubu hasisan idan dare ya zo kamar ya tisayi ne a gaba iyane masa da gaggawa washamsa wal qamar Allah shi ne halicci kwallon rana wanda take fitowa take ba mu haske take amfanar da mu da nau'in amfanuka masu yawa wal qamar Allah ya halicci wata wanda zai fito ya haske amfanar da mu wan nujuma Allah ya halicci taurari musakkaratin bi amri wanda Allah ya hore su da umarninsa ala Allah ya ce ku saurara lahul khalqu dukkan wata halitta ma Allah ne mamallakinta an kawo wannan ne na misali kawai domin suna cikin akabaru makalukatillah manya-manya cikin halittun Allah rana wata sama ƙasa manya-manya ne to sai a kawo sumfur nasu amma duk wata halitta Allah ne mamallakinta alalahul kalku wal amru da juya kuma halittar abun Allah yake ka zauna Allah ne ya so ka tafi sai Allah ya so an gane ko ka kwanta ka yi bacci sai Allah ya so ka bar garin ka tafi wani garin sai Allah ya so duk abin da za ka yi na gudanarwarka a rayuwa Allah ne ya so kake yi in bai so ba za ka yi ba an fahimta alalawar kan wal amru sai Allah ya jinjina wa kansa da kansa ya ce tabarakallahu tabarakallahu ai ta'azamallahu mai wannan aikin ya girmama albarkarsa ta kasaita rabbul alamin shine ubangijin duniya gaba da da mutanen kirkin da mutanen banzan duk Allah ne ubangijinsu amma masu mai da'a masu binsa zai sa su arhama masu saba masa masu taurin kai zai sa su azaba ya ja baki ya fassara fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wa ansu da yawa daga cikin tauka za su tafi aljanna Allah ya samu da ciki wa ansu kuma sun kangare wa Allah za su yi wuta Allah ta'ala ya raba mu da su aya ta karshe malam ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين Allah ya ce in kun san girmansa bisa wannan aya ta gabata komai shi yake juya shi yake yiwa to ud'u rabbakum duk abin da ya taso muku roki Allah an gane duk abu inda iyaye yiwa a sunnar Allah iyaye yiwa to al'amarin abun Allah mai sauƙi ne ku roƙe shi a duk abin da kuka sa a gaba yanzu ba zaman lafiya ake ta nema ba da sauƙin rayuwa a dawo ga Allah abun Allah wannan ba komai ba ne cikin sakan wallahi al'amarin za su canja gaba ɗaya amma dawowa gare shi ina mana wahala a bar zunubi a tuba tsarkake zuciya shi kenan abin da Allah ke bukata kenan amma duk wani abu da za mu dinga alƙunuta a masallatai amma mu je kasuwa a cire ba a je a yi liwaɗi a yi zina duk ɓata kanmu lokaci muke yi abinda Allah yake bukata mu tuba tawbatan da zuwa shikenan sai addu'ar mu ta ci nan da nan amma ana addu'ar amma abin kamar ruta ake ƙara masa wallahi koyayyun safin Allah ne suke jawo wannan ba a daina kaza ba ba a daina kaza ba ba a daina kaza ba in mun yi addu'ar kuma Allah ba zai karba ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canja Allah da canja mana ko sahabi ne zai taso a irin wannan yanayin na ba abin da zai canja ba abin da zai canja ba abin da zai canja mu canja mu gyara sai Allah ya gyara mana ba wani abu mai wanda zai gagari Allah ya yi wa shi yasa yace ud'u rabbakum in wani abu ya taso ku roki Allah akwai wani bawon Allah daga cikin magabata lokacin Imam Shafi'i ya je iya dawafi a ka'aba sai fitsari ya kama shi shi kuma baya so ya bar wannan dawafin baya so amma fitsari ya dame shi sai ce a ai ga zamzam a kusa da ni manzon Allah kuma ya ce azzamzamu lima shuriba lahu hi zamzam ka sha akan kowace bukata Allah zai biya ma sai ce Allah ne yanzu fitsari ne dame ni zan sha zamzam akan da je da jin fitsarin sai ɗau ruwan zanzan shahiri da jamfisarin domin ya yadda Allah zai iya yi ya yakinin Allah zai yi to amma yanzu kana roƙon Allah kana shakka anya ku abin nan zai yi anya ai fa zai yi ba ka roƙi Allah da kyakkyawan niyya da yakini sai Allah ya biya ma buƙatarka ud'u rabbakum taradduan wa kufiya ku yi roƙon Allah kuna masu kaskantar da kai kuna masu boyewa ba a san bayyana buƙatarka a gun mutane ka ɓoye ta ka faɗawa Allah shi ne zai biya ma shi kadai innahu lahibul mu'tadin Allah baya san yan ta'adda a cikin addu'a a cikin mu'amala a cikin zamantakewa duk dan ta'adda Allah baya san sa a ta addu'a ma akwai yan ta'adda a cikin addu'a an fahimci wannan Allah ya ce baya san su ana mana ishara lokaci yayi za mu samu matsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya haife mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iya binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iya guje mata akwai sakonnin yan uwa masu neman addu'o'i akwai wanda ya ce a sashi addu'a iya fama da rashin lafiya sama da shekara uku sai jinyar ta tafi kuma san ta dawo sai ta tafi sai ta dawo to yana neman a sashi addu'a kan Allah ta'ala ya yi masa ya ba shi lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya baka lafiya da kai da dukkan masu larurai irin naka muna ƙara addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu da malamanmu na addini Allah ta'ala ya yafe musu da sauran al'ummar musulmi gaba daya dukkan bukatun mu abun Allah muna roƙonka Allah ka biya mana abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ka ayyana shi fi karfin shi duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gida lafiya Allah ka hada mu da ladan da ake samun irin wannan gurabe Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum